والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna bakwai ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 muna 22 a watan goma shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana zama domin ci gaba da karatu a cikin littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma na babban malami a sheikh muhammad ibn abdul aziz ibn bas abdulaziz ibn abdullahi ibn baz a kuma zama na uku kenan ko na hudu a ƙarƙashin darasi na biyu zama na shida kuma shida ba har ya kai shida zama na shida asha Allah to a cikin zama na shida a ƙarƙashin darasi na biyu wanda yake magana akan arkanul islam mun tattauna kalmar shahada da kuma sharuɗin cikar la ilaha illallah wanda ma da lissafa mana abubuwa guda takwas wanda sai da su la ilaha illallah take tabbatar cikakkiyar la ilaha illallah a wancan satin muka tattauna sharaɗi na farko da na biyu sharaɗi na farko muka ce al'ilm almunafi lil jahal dole mutum yawa la ilaha illallah cikakken sani da ilimi ba kawai haka ya ji a gari ana faɗinta yake faɗarta ba duk wani sakamako da Allah ya goya akan la ilaha illallah to yana ba da shi ne ga waɗanda suka fahimci la ilaha illallah suka santa sai al-yaqin al-munafi lishak ya zama to akwai yaqini yadda da cewa la ilaha illallah kadai ita ce hanyar tafiya aljanna babu wata hanya da za ta kai ka aljanna in ba hanyar la ilaha illallah waɗannan sune sharuɗa biyu da muka tattauna sharaɗi na uku a yau shi ne a sharɗo salis al'ikhlas shi ne a samu ikhlas wannan haɗin la'ilaha illallahu ya zamanto kaɗai saboda Allah aka faɗe ta kuma duk ayyukan da za a yi don Allah kaɗai aka yi shi shi ne malin ya ce wa huwa tasfiyatul amal bi salihin niyya an jami'i jawa'a shawa'ib shirki menene ikhlas ita tasfiyatul amal shine tsefe aiki a rarake aiki tas bi salihin niyya da ingantacciyar niyya an jami'i shawa'ibi shirki da dukkanin wani abu da zai dosani da ita na shirka menene ikhlasi shine niyyarka ta zamanto tatacciya ce ya kuma zamanto duk wani abu da yake da dangantaka da shirka an yaci an zubar mata wannan shine ikhlasi to la ilaha illallah ba za ta wa mai faɗin ta amfani ba har sai idan ba wata kofa ta shirka a cikinta ma'ana ba a faɗe ta badan duniya ba a faɗe ta badan siyasa ba a faɗe ta badan neman mafuka ba a faɗe ta badan samun arziki ba a faɗe ta badan neman aure ko dan neman aiki kawai Allah kadai aka bukata da la ilaha illallah anan ne za ta yi aiki wani lokacin muna faɗin irin waɗannan sharaɗin ana wanda yake cikin musulunci ba zai iya ganewa ba amma siyasa ta zamantakewa akwai wanda zai baro wani ɓangare na zamantakewa ya taho wani ɓangaren sai ga ai a garin ba za a iya samun aiki ba sai ka ce ka musulunta wani sai fidda maka la ilaha illallah shikenan in ka bashi aiki ka bashi arziki ka bashi mafaka shikenan ya manta da la ilaha illallah wani ba zai sake kawowa cikin aikin musulunci ba da ayyukan musulunci sai ya ga aikinsa ko arzikinsa ko kasuwarsa tana barazana to sai ku da ku ci gaba da ayyukan musulunci to wannan la ilaha illallah kenan ta damfara da wata maslaha ta duniya to ba za ta yi amfani ba shi so ake in ka faɗi la ilaha illallah ba abin da kake bukata a durinta sai kawai ka dace da yardar Allah madaukakin sarki qala ta'ala dalilan da suka nuna cewa la ilaha illallah sai an yi ta dan Allah kadai akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi a cikin suratu zumar ya ce mai ina an zanna ilaika likitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin Allah yake da manzon Allah mun saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya bisa dacewa da cancanta me ya umarni ko dalilin sai aka ce fa abudillah kai manzon Allah ka bauta ma Allah mukhlisan lahu din kana mai tace mai tsatsafe addini domin Allah wannan umarni ne da aka fara wa manzon Allah an bashi littafi to duk wata ibada da zai yi duk wani abu da yake neman sakamako yayi shi dan Allah shi kadai kuma aka ce umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne ga al'ummar shi har sai idan an samu abin da yake nuna cewa shi kadai ake nufi da wannan umarni to yanzu ibada a ce kadai manzon Allah ake nufi a'a da mu da manzon Allah ake nufi amma umarnin na farko ga manzon Allah ne fa abudillaha mukhlishan lahu din sai sai ala duniya ta fadaka lillahi dinul khalis tataccen addini na Allah ne duk wani addini da ba a sa shirka ba ba a gutsara wa wani ba ba a yi dan duniya ba ba a yi dan maslaha ba to wannan addinin na Allah ne lillahi dinul khalis in dai ba a yi shi ba tatacce saboda shi to Allah bai so mun karanta a cikin sharhin arba'un nawawi Allah mai girma da buwa yana cewa ana aghana shuraka'i an shirki ni nafi kowa wadata a cikin masu tarayya man amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu yace duk wanda zai yi aiki ya hada ni da wani ni hadi ne Allah bai su in dai zaka yi aiki ka hada ni da wani yace to zan bar ma wanda ka hada ni din da shi shi me Allah ke karba addinul khalis abinda shi kadai aka wa da haka kenan la ilaha illallah ba ta aiki ayyukan la ilaha illallah ba ta aiki har sai idan Allah kadai aka bawa yasa kwararre ga maka alalillahi dinul khalis sai ce wallazina takhadhu min dunihi awliya wadanda suka riki wadansu majibunta lamura a bayan Allah in ka tambaye su menene hikimar riken waliyan me yasa kuke bautawa mala'iku me yasa kuke sujada ga annabawa me yasa kuke girmama malaman ku girmama wadda ta wuce wadda Allah ya ce a musu me yasa kuke girmama su ibadar ku girmama wadda ta wuce ka'ida har su sa muku dokar da ta saba ma Allah ku karba su shar'anta muku abinda Allah bai shar'anta muku ba ku karba me yasa kuke haka yace da zaka tambaye su wallazina takhadhu min dunihi awliya za su ce maka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa za su ce ai ba bauta musu bake ba ko dalilin da yasa muke bauta musu dan su kusantar da mu ne zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wani mutum da ake rikitar da shi akan waliyai akan ce wai shi din yana da datti ne yana da zunubi bai isa yi magana da Allah ba da aka yi gaya wa shehu sa sai hushin sai gaya wa Allah madaukakin sarki haka aka ce musu akwai wani mutum da na gani program aka yi da shi na gidan TV ya ce wai wani malami ne da shi da almajirin shi suka shiga ruwa sai ruwa yake ta motsawa sai shi malamin sai ce Allah irin ya kira Allah da ƙarfi sai ce in ka ji na kira Allah kai kuma sai ka kira wani sai suke ta tafiya a ruwa hiya kira Allah hiya kira hi hiya kira Allah hiya kirawo shi can sai wani ya bayyana ya ce ya wannan wani irin abu ne yana kiran Allah is tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ya lokacin da kake neman agajin ubangiji kai kuma kake neman agajin shi ita wannan shirka ce inda zaka mutu akan haka wuta zaka sai ta in ya kira Allah kai ma ki kira Allah da haka da shehu ya ce Allah ni ma sai ya ce Allah kawai ta mutum ya fara bunjin bunjin sai ke nema ya nitse a ruwa ha shehu ya jiyo ya ga almajirin sai na nema ya nitse a ruwa sai miƙa hannu ya tsamon sai me faru ya ce ai wani mutum ne ya fito sai ke ce mun kai kana kiran Allah ni ina kiran ka ai shirka ce ya ce ai wannan shaidan ne kai matsayinka bai kai ka kirawo Allah ba ka kirawo ni ne in kirawo maka Allah ne so wannan aqida duk wanda aka gina shi akan haka so an raba shi da imanin shi saboda daidai lokacin tafiya lahira inda ka fi bukatar tsantsar tauhidi a lokacin kuma aka cire maka tauhidi na sha faɗa a karatuttukan littattafan mu na primary daga cikin mu'jizar shehu an ce ai suna majalisa suna hira kawai sai aka ga ya haka yana matse hannun rigar shehu dan kodiyo fa namu ka san shi ma an tara masa labarai fa da yawa sai a yana ta matse hannun rigar shi mallan suka yi mamaki man shehu me yake faruwa ne sai yake sai ai wani mutum ne a bahar maliya ko a kogin naija ne ko na mutu da yake a cikin littafin ko kogin naija ko bahar maliya ya taho funjin funjin zai nutse sai ya kirawo suna na naji ina na meka hannu haka sai na tsamo shi wannan meka da ya tsamo shi ne kuka ga ina matse hannun riga to still da kaga wannan tun da karatun primary ne in ana ta ce littattafan primary an hana a sa littattafan da suke kona liwaɗo yawwa an hana a karanta littattafan da suke konar da tata su karantar da zina so irin wannan ma ya kamata a hana karantar da su su kuma tsarar da tauhidi suke saboda me lalle lokacin da mutum ya ga bala'i ya kirawo Allah madaukakin sarki to za ka ga duk wanda aka dan farahi da wali akan ce shi waliyin zai kusantar da shi ne zuwa ga Allah ma na abudun haka Allah iyo riwayar abin da suke faɗa suna taya ba mu bauta musu illa liyukarribuna ila Allah zulfa sai dan su gasantar da mu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun Allah zai hukunci tsakanin bayin shi cikin abin da su bayin nasu suke tsakani wannan matsalar har gobe ana rikici akan ta wasu in kace a riki Allah kadai sai ga kamar an rage darajar shi duk wani wanda Allah ya bawa darajarsa baka isa ka rage mashi ba sannan kace zaka bashi darajar da Allah bai bashi ba baka isa ka bashi ba so wannan sabanin har abada ba za a daina shi ba amma Allah zai hukunci inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifu sai ta inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah baya shiryar da makaryaci baya shiryar da mai kafirci ma'ana kenan bautawa wani da zimmar ya kusantar da kai zuwa ga Allah wani abin kafirci ne wanda ya ce maka zai kusantar da kai zuwa ga Allah Allah ya ce makaryaci ne kai din ma in ka ce zai kai ka zuwa ga Allah kai din makaryaci ne yasa amfanin karshen ayoyi suka ce yana baka bayani ne akan abin da dukkanin farkon ayoyin ya kunsa da haka wannan rikicin wanda ya yadda akwai wanda zai kusantar da kai ba Allah ba a bauta masa tare da Allah ko zai kusantar da kai zuwa ga Allah wani abin karya ne kuma abin kafirci ne kuma duk wanda ya rike akan haka Allah ya ce ba zai shiryar da shi ba saboda ya zamanto makaryaci ya zamanto kafiri Allah madaukakin sarki ya tsare da haka kenan duk wanda yake da la ilaha illallah zai yi aikin musulunci ya tace shi kwato kam ya meka zuwa ga Allah madaukakin sarki aya ta biyu da take magana akan ikhlasi ine fadin Allah madaukakin sarki wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa yana magana akan ahlul kitabi suratul bayyina ko aka ce to duk rikicin da aka yi da ahlul kitabi wal mushrikina da mushrikan laraba wanda Allah ya turo manzon Allah cikin su duk wannan fa rikicin da aka yi shekara 23 ana kwashi ba da da su yahudawan da kiristocin duka akan abu kwaya ɗaya ne aka menene liya abudullaha kawai su bauta ma Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsantsane addini domin Allah hudafa'a su karkace ma komai su dawo zuwa ga Allah wannan shine abin da ba za su iya ba da haka kenan abin da aka ce an yi shekara 23 ana rikici da shi akan manzon Allah kai ka san ba abu ne mai sauki inda za a ce a yadda shehun nan abin bauta ne a yadda ana kamun kafa da su to da ba rikici tsakaninsu da manzon Allah su yahudawa ai da an yadda ana kamun kafa da waliyya da uzairinsu da ba rikici da shi tunda ai su saboda tsabar matsayin safa da kwarjininsa suka ce dan Allah ne wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah ai sun ce dan Allah ne saboda yayi abin da ba wanda ya taba yi kawai fa fitowa ya daga garin su dama mutumin arziki ne mutumin kirki yana tafiya sai ya biyo ta wani gari da Allah ya yi musu lugudan wuta saboda sun yi sabo ya ga gidan ya rugurguje ya lalace kamar da in kana kallon hoton Sudan kana kallon wani yanki na Palestine kana kallon wani yanki na Ukraine irin yadda aka fatattaka garin aka bai wuce sai ce anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha yace tab koi Allah da tahi garin nan mamaki abin ya bashi yadda aka yi wa garin daga daga mutane an yi fata fata da su wani ya katsince kafarsa a bakin kasuwa hannun akan tudu hanzu an fatattaka su kuma sun ribe sun lalace tsutsa ta cinye shi Allah yushi halihin lahu ba da mutu mamakin isar Allah ya taya Allah zai ya tafi wannan garin a ce an dawo ana rayuwa fa amatahu Allah bi ata amin thumma ba Allah sai dauki rayuwarsa a take shekara 100 yana kwance thumma ba'asa sai Allah madaukakin sarki ya tashe shi da ya tashe sai Allah ya tambaye shi kam labis kwanan ka nawa nan sai ce masa labistu yawman aw ba'd yawm nayi kwana ɗaya ko nayi ne saboda idan da safa abin ya faru yace annabi fi hadhihi lahu ba'da mautiha da shekara 100 ta cika sai aka tahihi da yamma sai da safa sai rikice ka san me bacci ita a rikice yake ta to dole na kwanta a falo me da da ni uwar daki ka san ana haka ko so hi da ya tahi kuta da safa sai ga gari ya canza sai ce mamaki aka ce to yanzu tuko na kwanan ka nawa sai ce to ko dai na kwan daya jiya na kwanta da safa na tahi yau da yamma aw ba'a da yau ko kuma na kwanta da safe na tahi da yammaci ya Allah ce masa balla bista mi'ata amin bai kara ka dari cin anan gurin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna Allah ya ce kalli abincinka da abin shanka ba wanda ya gurbata yadda ka taho da giyar ko da tsimi ko lemon kwalba mutum arziki ne ba zai taho da giya ba ko yadda ka taho da abin shanka ko madara ko nono ko tsimi ko lemo ya ce duba ha gani yadda yake haka yake Allah ya hana ya canja haka abincinka gurasa shekara ɗari babu abin da ya canja a jikin shi wanda yake nuna maka kenan abin da Allah yake so ya tsare kar ya gurɓata Allah na iya tsare shi don haka a jikinka kai sai Allah ya ware wani abu gwara ɗaya ne manzan Allah ya ce duk jarabar ƙasa ba za ta ci komai zai riɓe a jikinka amma akwai wani abu guda ɗaya Allah ya hana ya cinye ba zai lalace ba azabu zan ta shi har abada wani abun ba zai rike ba zai lalace yanzu aka ajiye maka misali to ga shekara ɗari ruwa da ake ganin sa a zahiri iska ta kaɗa an yi zafin rana an yi sanyi bai canja ba abincin bai canja ba sai ce amma wanzur ila himarika wani na ja'alaka ayatan linnas amma juya kalli jakinka abin da ya hana ruwa ya lalace a kwana ɗaya yanzu jaki har ya ci uwar wahala ya mutu har ya riddige ya lalace kasusuwa an yi fata-fata da su ina ce duba jakin naka wali na ja'alaka ayatan linnas sai Allah ce masa wanzur ila al-iwami kaifa nunshizuha thumma naksuha laha ka kalli kashin zaka ga yadda muke motsa shi yana kallo sai ga wannan gaba ta taso ta manne da wannan ta manne da wannan wannan ta taho da gudu wannan ta hadu da wannan sai da ga kwarangal din jakin sa cap ya tsaya sannan Allah ya thumma naksuha sannan daga baya muka kawo nama muka lulluba a jikin wannan kashi to wannan ya isa nuna masa Allah madaukakin sarki ya isa ta da halitta ko bai ta da halitta ba mutanen gari ana ta labarin Uzairu ya tafi ya tafi ya tafi abokansa kusan duk sun kare amma an ta bada labarin ai an yi wani mutumin arziki a garin nan har yanzu da mutanen arziki da aka yi a goma har yanzu tarihin su bai kare ba fa in kana lissafin malaman arziki da aka yi su a da ko sun karantar a islamiyoyi ko sun karantar a zauransu ko sun rike addini har da zaba tarihin su bai kushe ba ana cewa da malam wane da malam wane inda dan garin ne ka san sunan su to hima haka labari ake cewa ai akwai shi akwai shi akwai shi kawai a ga ya dawo ta ahile uzayi kuma ga abin da ya faru ga abin da ya faru suka ce ai ba wanda ya sayi haka ya dan Allah a ce shekara 100 kana mace a dawo da kai kuma a nuna maka yadda ake mutu ai karshen walitarka ta kare suka ce ai fa karshen walima dan Allah ne wannan so inda yahuda za su yadda kenan cewa wannan abin da suka yi kuskure ne su yadda kuskure ne to ai ba wali ba kenan sai suke ganin kamar ya taba martaba sai suke ganin ba za su iya karba ba banda kuma sauran gurbace gurbace da suka wa cikin addinin su so galibi za ka ga wanda ya rike wani yana ganin in aka sauke shi kamar wancan din ya rasa darajar sa ne bai rasa ba duk wanda ke da daraja a wajen Allah na da daraja ka so ko baka so ba inda yaddar mu ce take ba wani ya zaman to mai daraja ai da kamar ba mai daraja duk wani malami da ka sani a kasar nan ana zagi shi ko kai ka zagi na wasu ko su su zagi naka so kenan da iyaka hukuncin mu ake dauka da ban na kirki kenan ka ba ku kun zage na waɗannan su na waɗannan sun zage naku amma a cikin waɗanda ake zagin akwai na Allah akwai da sun tsira insha Allah ta'ala da haka kenan ba wani wanda Allah ya turo ya ce a rike wannan mutumin a bauta masa zai kai ka gaban Allah babu wannan mutum kowa da karan kansa da kansa Allah yi alkawari da shi wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sai da Allah ya tayar da kowa ita ce haduwar farko da aka fara tun daga annabi adam har zuwa ƙarshen halitta da zai kowa sai da Allah ya ajiye shi aka ce gadan bayan annabi adam aka matsa kowace zuriya sai da ta faru aka zubar da mu a gaban Allah Allah ya jawabi ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba in kun zo duniya kowa ya ce bala shahidna kai ne ubangijinmu mun shaida da aka ba wakilci tsakaninka da kai da ubangiji fafur ka yi aiki kame da aikinka kwaco kam na ubangijinka ne rayuwarka ta ubangiji ne sai ka zauna lafiya kan amma idan a cikin addini za ka tsakura wa wani kana da matsala kana addini ne don ana baka albashi kana addini ne don kana da zaman lafiya kana addini ne don kana samun duniya kana addini ne don an baka aure wannan akwai matsala kawai addinin a yi shi don Allah sai ya zama to tattaki Allah madaukakin sarki ke karba ya ce to wannan yahudawa da mushrikai da wanda manzo Allah ya fafutuka da su abu dai aka umarce su illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi Abu Hurairah wata rana ana zana sai ya manzon Allah wai a ranar gobe alkiyama wa zai fara cin gara kasa ce talaka yace wallahi nayi zaton dama kai zaka fara tambaya ta duk cikin sahabbai yace lima ra'aytu min hirsika ala al-ilm saboda yadda na ga faɗanka a kan ilimi ce ni jiki na ga muka za ka fara tambaya wannan yi ake ta gogaggen malami in ka zo kana darasi ka san kowa a aji ka san akwai da ko bai gane ba ya yi magana hiko abinda Allah ɗora masa ya yi magana akwai wanda kuma kowa ya gane ba zai yi magana ba sai ka matsa shi tukunna sai kuma ka ga yana fidda maka mai yadda ka san kunkuza amma ka amma ka yale haka ba zai taɓa baka wani abu ba kamar a niko maka ne ai gadar miya gadar mai in ka ajiye ta a daro ba abin da za ta yi amma an ka matsa ta ka matsa ta ta fitar da mai eh amma akwai wanda in ka kyale shi da kansa da kansa ya fitar maka mai akwai wata ana ce mata na nashiwa ko na nashiwa take koma je ta fara ko ita kaju take kana taba ta tana zubar da man wannan ita ba sai ka sha wahala ba ta fitar maka man nan so kowa ana gane ɗabi'arsa a cikin aji sai manzo Allah ya ce nayi tsammanin gamba kai za ka fara tabbata ya ce wanda zai fara morar ceto na a ranar gobe alkiyama shi ne duk wanda ya faɗi la'ilaha illallah khalisan min kalbi kuma ya zamanto Allah kaɗai yake nufi da ita ba duniya ba a cikin zuciyar shi wannan zai dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun wuce a satin da ya gabata ai duk wanda ya ce la'ilaha illallah da gaske to dan aljanna ne so kuma na in ka faɗe ta da ikhlasi shi kuma manzon Allah zai ce ka a ranar gobe alkiyama kage yanzu wannan kaga ba ta aka yi fa bara mu faɗi wannan hadisin dan ya zama to sharadin la ilaha illallah amma in ka kalla la ilaha illallah ba za ta ma aiki ba sai ta tare waɗannan abubuwa la ilaha illallah ba ta aiki sai da ikhlasi haka aka samu wani hadisi daga Utban ibn Malik Allah madaukakin sarki yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah azza wajalla Allah ya haramta ma wuta cin naman wanda ya ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah kadai yadda Allah yake nema in dai dan Allah ka faɗe ta kana nufin Allah da ita to an ga wuta haramun ne ba za ta ci naman ka da haka wannan ikhlasu nufin Allah kadai da la ilaha illallah wallahi ba karamar mafita bace ba na sha faɗa ko in ce nima na faɗa wanda aka haifa a musulunci kamar ba zai gane ba saboda mun rini ne ko min gino akan la ilaha illallah ta so muka yi ana faɗar ta amma rikicin wanda ya fito zai karɓi la ilaha illallah ko kula da arnan nan ma wani sai ke ganin sharadi ne tunda ya musulunta ya kuna dawaniya da shi me kawai alfarmar da ya muku ya musulunta shi sai dauka kawai tunda ya musulunta wai dole ne yanzu sai kuna masa wahala kuna masa kamar an ce la ilaha illallah ta fita ka so kenan idan ya faɗa ne dan Allah a yau ya musulunta gobe tafi kasuwa ba wanda ya ce an yi wahala da shi amma idan an yi wannan babu laifi dan ana so a karkato da zuciyarka a kyautata maka wannan ba laifi bane ba amma ka musulunta kawai dan ka dane kafa amma hidimatu a kafi inda wanda yafi wanda aka fa la ilaha illallah ba hi bane gaba amma mutum da ya musulunta in ya gane cewa mutane suna wahala suna bauta hai ta hoce muku la ilaha illallah me yake nufi a masa gida to in ka taho kace la ilaha illallah dan ama gida to wannan la ilaha illallah ba za ta yi aiki ba in ka taho kace la ilaha illallah dan a baka ba fakar siyasa to ba za a maka aiki ba shine kuma yake bayyana kwaso hadisin da muka fara karantawa a farkon al-arba'un an-nawawiyya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi dadda an ce sababin bai inganta ba an ce wani ne hijira kawai dan ya aure ta mata to za akwai arrin da zai kafa kafan zukana sai aure wata mata ce masa ya ka musulunta ya ce inda wannan ne zan musulunta don aure to abin da ya sa ya musulunta kawai auren wannan matar ne to la ilaha illallah ba ta yi aiki ita wata mata ta ce ni in za ka auren da zan musulunta ka sa akwai matan da suke herɗi haka kiristoci saboda haka zai ta yadda ta musuluntan don ya aure ta in dai iya abin da take buri kawai aure ta ta musulunta to har yanzu la ilaha illallah ta ba ta aiki kai ma yanzu kana da aiki sai ka ce na yadda zan aure ki amma karki me da auren shine sharadin musulunci saboda zan iya auren ki a yau gobe in saka ki ya za a yi kenan ko iya musuluncin iya kana raye iya musuluncin kuna tare in ka mutu ko ka sake ta ta daina kenan kuma sun ka sake su ya suke to mun koma kaga yanzu ke gaya muka ce cewa wannan la ilaha illallah ba ta aiki da haka har masu da'awar musulunci da musuluntar da mutane akwai sharuɗan da in mutum ya shi ginda ya to sai an ƙara masa bayani akan la ilaha illallah emin yadda zaka musulunta kuma zaka shigo musulunci amma wannan sharaɗin da zai sa kuma zai hana ka ci ribar musulunci amma tanzaniyar ka ta koma kaza ko an aura ko ba aura ba ko an baka ko ba a baka ba ko ka samu ko baka samu ba ba za ka yi asara a wajen Allah madaukakin sarki ba sai ya zamanto wannan gyaran da za a masa shine abin da zai taimake shi wani ya shigo musulunci ya shekara sosai kuma a banza yake saboda sharadin da yasa ya shigo da shi duniya ce a maida shi ya zamanto Allah kadai shi ne a zuciyarsa shine ma'anar al-ikhlas al-munafi lish-shirk Allah madaukakin sarki ya samu dace sai sharadi na hudu na la ilaha illa Allah shine as-sidqu al-munafi lil-kadhib ya zamanto la ilaha illa Allah an fade ta da gaske wadda ba ƙarya a ciki akwai da zai ce la ilaha illallah ƙarya yake ko ce la ilaha illallah amma yau dara ku yake to ya zaman to la ilaha illallah da ka faɗa banda ikhlasi Allah kaɗai kake nufi da ita kuma ya zaman to da gaske kake akwai da zai ce maka la ilaha illallah ni na musulunta ta yi magana ya koma wajen ɗan uwansa ya ce wallahi kawai dama so nake da in gaya za su ji daɗi ko ba su ji daɗi ba za su ji hauhi ko ba za su ji hauhi ba ko in yana garinku musulmi in ya koma garinsu yake na san makal abinda suke yana yi in yana da garinku kuma ya ɗauki tarbi da yi rawani ya zama zindiki so irin wannan la'ilaha illallah zuwa ta aiki ya zama to akwai gaskiya a faɗin la'ilaha illallah to su ma akwai ayoyi da hadisai da za mu samu malam ya ce ma'anar asiduku wa huwa an ya kula ha sadiqan min qalbihi shine mutum har cikin zuciyarsa ya zama to la ilaha illallah yake nufi wa yuwati'u qalbahu ko qalbuhu lisanahu kuma da zuciyarsa da bakinsa su yi daidai da daidai abin da yake bakinsa shine abin da ke zuciyarsa abin da ke zuciyarsa shine bakinsa kaga ba sabani kenan ba munafirci qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa alif lamim cikin farkon suratul ankabut sai ce ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu yace yanzu mutane suna tsammani kawai su ce la ilaha illallah su ce mun yi imani ba jarrabawa yace ba zai yi ba ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu mutane tsammani suke kawai imani haka in kai imani an gama ba jarrabawa ma za a taɓa yi ba wallahi inda wannan imanin ba jarrabawa a cikinsa da kowa ya imani wallahi amma saboda jarrabawa shi yasa da yawa mutane ba za su yi imani ba to yadda Allah ya ajiye sunnar rayuwar shi shine ba zai taɓa barin masu imani ba sai ya jarraba su yace maka wala qad fatanna alladhina min qablihim yace tabbas mun jarraba waɗanda suke gabaninsu fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu Allah zai san suwaye suke da gaskiya a cikin cewa sun yi imani wala ya'lamanna al-kadhibina kuma Allah sai ya san suwaye makari ma'ana za a matsa a matsa a nika a nika masu gaskiya su tsaya akan gaskiya makarita su ware gefe yace tunda muka rabu duniya haka miki yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka ji gashi suka ji gashi suka ji wahala suka ce manzon Allah a daga hannu ayi addu'a yace haba ai kun yuri yace kwadan turza ta kunna mana kwadan yi hakuri mana Allah ya ga juriyar ku ka ce manzon Allah a roƙa mana Allah yace tab yace magabatan ku fa ana kama mutum a daure a bishiya a sa zartu a rika yanka da ya karshe kaga saman jikin a sama kasan jikin a kasa yace amma wannan mutumin bai bari la ilaha illallah wani kuma a dora zartan akan shi ana yankawa a tsirke har zuwa dubarsa wannan gefen yayi gabas wannan gefen yayi yamma a musulunci ne aka zo aka kawo mutum hudu kowa da kai hudu wannan a dora hannu wannan dokin a dora hannu wannan dokin a daura kafa wannan dokin a daura kafa amma tsu kowanne a lokaci in suka ja wace irin azaba zaka ji a wannan lokacin kullum a cire mutum gida hudu kuma a kawo na biyu a kawo na uku a kawo na hudu kuma ba zai sa su bari addinin su ba yace haka aka wa magabatan ku kuma suka yi hakuri Allah ba mu labari yace mana qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud ashabul ukhdud Allah yace abinda suka masu imani yace muna kallo muna sani Allah kuma ya ce ba abin da suka mutu wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid ba abin da suka mutu kawai sai dan sun yi imani da Allah mabuwayi abun godiya da aka zo mutanen gari ne suka ce sun yi imani sarki yana da mulki a ko ina sassan garin su wani gari mutanen garin suka ce su ko Allah za su bautawa sarki ya bada labari ko ku dawo kan guma kanmu ko kuma mu mu kwarajen mu mutanen garin suka haɗu suka yi mitin suka ce su sun yarda su mutu akan musulunci da aka ba aka haka karami aka kawo itace gudu bale aka dinga kangiza wuta sai da ta tahi ful ta hada sai aka ce to duk wanda ya da musulunci shine addini ya fada wannan wuta wanda kuma yake ganin zai ja da baya to ya dawo mu fa mutanen garin kawai suka taho suke fadawa suke fadawa suke fadawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yake ta har sai da wata mata ta zo da goyon ta tayi tirs dan yace muce kawai abin da kike gani ba shi bane ba kawai muci kawai ta tunjuma Allah madaukakin sarki ya kawo wannan labarin ya bada dan a nuna masa akwai jarraba to jarraba wanda ake a cikin musulunci ake wa masu imani saboda Allah ya ga suwaye masu gaskiya a imanin su suwaye makaryata ahe imani yana da buƙatar a samu gaskiya cikin shi inda a ce yau kana musulunci ka zama miloniya da Allah zai ardanci inda a ce kana musulunci komai za ka yi to wai zai ardanci yasa aka ce maka karka sha giya shan giya akwai ɗaibe kewa musamman a garuruwan da suke da sanyi akwai wanda in suka sha giya za su ji sun wartsake wani kuma zai ɗan sha ta kawai don yawa wani rashin kunya ko ba haka bane ba sai aka ce kai musulmi karka sha wasu addinan yanzu da ƴan mata suke farautar mutane ka zo ya ce maka an halatta maka ga ƴan mata na zaɓon da kake so ka je kai mutu'a da haka duk sati ka iya canja mata duk sati uku ka iya canja mata duk sati hudu ka iya canja mata wani samatin makwabta makwadaita duk abin da yake kai su kenan zuwa ga addinin shi'a a kasashe daban-daban saboda an halatta musu farji a yi lalata da ‘yar kowa kuma aka ce maka addini to da Allah yanzu kai ka kalli ka a cikin masallacin a ce maka zina addini da Allah kake ganin garin nan da ayan hegu ya kake ganin garin nan da ayan shegu ‘yar gidan Rafsanjani ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar Iran ta yi rubutu na karanta a cikin da ta ce a garin Tehran a shekara ɗaya sai da aka finci ɗa ɗa ɗa ɗa a titi sai da aka finci dubu ɗari biyu da hamsin ba a san waye ubanci saboda mutu'a ce ka yi mutu'a da wace sati ɗaya ka ba ta dubu biyar ta yi ciki ta reni yaro shekara ashirin a dubu biyar ya kasan na matsala saboda ka in ta yi wata ajiya gwamnati ke kyare na dama ke cika halar sai da sai da aka yi dubu ɗari biyu da hamsin ta ce wannan abin a sake dubawa anya musulunci ne amma suka duba duk waɗanda suka yi aure ko da ana shan gani in aka yi suna ko aka yi aihuwa zubarwa suke ai daga ga ana fafutuka ana gumi ana yarfarwa lala a taimaka mu an haihu taimaka mun da hatsi taimaka mun da yan riga taimaka mun da rago taimaka mun da kaza amma dai dan yana nan za a rike ko da dai da dan hararan matar amma dai ba yadda za a yi dace Allah ya bada Allah ya bada to amma inda a irin wannan auren aka sani ya za a yi dama kwangila ce kuka to da aka hana ka aka ce karkai so ake a jarraba ka in ka samu kuɗi aka ce ka bada zakka wallahi jarrabawa ce na ga wanda ke cewa mutane ana zagin masu kuɗi ana cewa zakka ba sa yi na ce duk wanda Allah ba kuɗi akwai jarrabawa a lokacin zakka kuma da yawa he lokacin zakka ta yi a baka wata jarrabawa saboda a gane cewa da gaske ne za ka bada ko ba za ka bada kai ne fa ka yi gumi ka tara miliyan arba'in ya ka ce maka in shekara sai ware miliyan sai ka bada hau da ta to ai ɗaya ce kawai baka ne wallahi in kana da akwai akwai wahala sai da imani ake bada a cikin irin kudin da kake da akwai aka ce ka ware wani ka hau jirgi ka je ma to zuwa ma shi wani dubun sa miliyan sa biyar ko miliyan sa da ya miliyan biyar yana kallo ya hau jirgi a kai ya yi kwana ashirin talatin a dawo da shi kenan an ce miliyan biyar in ba dan musulunci ba ba dan Allah ya sa ka ji dadin kashe kuɗin ta wannan hanyar ba wa zai iya yi ne wannan miliyan biyar ɗin ba in kace za ka yi riga da ita guda nawa za ka ɗinka in kace za ka yi wa gidanka fenti gidan da ba za a fanti a miliyan biyar wahi da yawa ba amma sai mutum ya cire sai ya bada mutum ya yi aure ya ke ɗawainiya da matarsa ya ke ɗawainiya da ƴaƴansa ya ke ɗawainiya da kaza kawai saboda Allah ya ce ai in ba dan Allah yana so ya ga da gaske kake a imani wannan ɗawainiyar ba za a yi ba yasa ka duba turawa sai ka tada kai mata ɗaya ce da ɗaɗa kuma matar wata ita za ta biya kuɗin auren wahalhalin gidan 50-50 amma da haka gudu suke amma kai aka ce maka ka yi biyu ma masna wasu lasa wa ruba wasu biyu gare su wasu uku gare su wasu hudu gare su kawai dai masu karfin hali ne suke da ɗaya yanzu wanda gaida mata ɗaya wala cikakken namiji ne wala namijin duniya yi kadai ke iya zama da mace daya in dai kana son ka nemi barada da ba za su gudu a filin yaki ba to zo masu daidai a gaba Allah ya samu dace an ce wai soja taba kama wani mutum yace wallahi sai nama wala dan sai ta hana yadda ne bai karata ahirin ko talatin wani abu da masu ɗaya wani walaƙanci ne ban gani ba Allah sa mu dace ne to duk wanda ya ji ajihunsa da nauyi ya taimaki ta gidan da yar aiki eh ta raba aiki ba amma in ya ji ba ajihunsa da nauyi wannan zamanin ba na garaje bane ba abu a hankali da gaskiya sai ga zaka sai makaroni katan daya albahinka ka sai taliya katan daya ka sai rabin hohi ka fa sai ka maka mafa wallahi dole mutane su dan koyi azumin nafila fa yanzu ita ma jarrabawa ce Allah fidda mu lafiya daga cikin jarrabawar da aka yi wa musulmi a wannan lokacin shine ai an zo ne surun musulmi musulmi mutane sai kan kan an ce musulun musulun babu abin da dama a ciki ba abin da ya fi dace irin musulmi ya zaɓo musulmi kuma mun zaɓa wallahi musulun musulun da gayya ma muka yi ta ni wallahi har ana safiyar da za a yi zaɓe ban san tantan da zan zaɓa na ce amma tun da su ba bashi sun ce mana za su nuna wa musulmin ƙasar nan su su ne da ƙasa ba za a yi sa'a a ɗan takara ba musulmi ya ci kai inda goyon bayan su na ce kai wallahi zan jefa mutumin nan ƙuri'a amma na tsane shi wallahi tun lokacin da malam jafar ya ce ko da ba sa raye sun ba da wasiya a kaddamar masa wallahi mun dauka amma da ta zo kuma ga hawo musulunci ya sake motsa mu sai muka yi musulun musulunci kuma sai Allah ya jarrabi ticket din so ita ma wannan tana cikin jarrabawa a gani za ku yi hakuri ko ba za ku yi ba gobe za ku yi arne arne ko musulun musulun za ku yi wala da daga cikin jarrabawar rayuwar an kai hekaru tun da aka yi gwada mokar ya jarrabawa ake ba mutumin da aka nuna farin jini a najeriya kamar baba buhari da aka ba komai ya ki canjawa daga wawa bara aka dawo musulun musulun komai yake canjawa to wata kada muke tunanin da mun canja da wani abu ne zai faru da mun canja din ma da ba wannan din bane zai faru na gode yaro ya faɗa wani abu na raha yace haiban mu da hankali muna shiga rumfar mai shayi mu ba da 150 ai mana indomi da kwai muna ci muna zagin Jonathan sai ta yi hankali ne ba mu so da ka ba Jonathan din da ma fa ba za ta tsaya ba 150 din wannan inda Allah ya so ana za ta tsaya to irin wannan jarabawar wallahi sai awa musulmi ita a rayuwa ka sa a ranka babu inda zaka jefa kafarka ba a jarraba ka ba da haka a karkashin musulmi za a jarraba ka a karkashin arne za a jarraba ka a karkashin wanda kake so za a ma jarrabawa karkashin wanda baka so za a jarraba ka haka Allah ya kafin ka amma abin Allah yake da bukata suwaye masu gaskiya a imani suwaye suke yi da ƙarya akwai lokacin da bahar aka samu farko ne kan ai malamai ne suka yi ta ingiza mutane da aka zo aka ce malamai ku kuka ce ai kun yi tsus wa abin da yake so yanzu wacce da kai kai waccan magana yanzu i magana ma akan hika ko in ta yi daɗi ku ci tare in an kai kai ta yi wa sa hida yi magana shi malamin shi da bai da gata lokacin buhari haka aka ce malamai ku kuka jawo mana yanzu malamai kuka jawo mana to inda ba malaman kaiwa za ka yi ka kaddara lokacin buhari ba malamai kaiwa za ka zama ta ga musulmi ga jara sanwa za ka ɗauka kaddara ba malamai kaddara gara ba wannan akwai option ko in ba ka yi ba bola tunubu kayi a ciku musulmi ne ko to inda ba bola tunubu peter obin za ka yi dole kai a ciku ko kaiwa ko kai bola tunubu me yasa za ka yi bola tunubu ko a ciku saboda musulmi ne har yanzu kenan akwai wani abu na musulunci yana nan a cikin zuciyarka to rayuwar musulmi har abada ba za ta fita daga jarrabawa ba Allah ya ce ya jarraba magabatanmu fala ya alamanna allazina sadaqu wala alamanna alkazibin sai Allah ya gane su waye masu gaskiya a imanin su su waye makaryata kuma ya ake gane gaskiyar mai imani da makaryaci Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahamil qawli daga maganar mutum ake iya ganewa wannan da gaske imani yake wannan makaryaci yasa malamai idan kana magana da su akwai kalmar da in kai saka kalle ka hikenan sun gama sun ajiye ka ajiye ba sa bukatar su marar ba sa bukatar su ce wani abu daga ƙarshe kawai za su gane wannan wawa ne ko kuma wannan a masa addu'a Allah sa ma imanin sa ya zauna Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir zai ce wa ma hum bimu'minin Allah ce akwai mutane masu cewa la ilaha illallah shi ai amanna billahi bin yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da na rakar ne Allah ya ce wa mahum bi mu'minin amma ba su da imani yasa ko gobe karo ne yau zake cewa ai me ya za a yi ka taba me la ilaha illallah yo ga hiko Allah ya faɗa sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ya ce wa mahum bi mu'minin ba su da imani karshen ko wanda ya san imani ai Allah me yasa ya ce ba su da imani sai ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun ai imanin nasu yaudarar Allah suke da imanin bai dira ba hazuci ba da gaske suke yaudarar masu imani amma ba su san ba cewa kansu suke yaudara ba Allah madaukakin sarki shi Allah kenan yana da buƙatar gaskiyarka cikin imani sai sai fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yasrifuna akwai cutar munafurci ce a zuciyarsu fazadahum Allahu marada sai Allah ya kara musu ciwo akan wanda suke da akwai a baya yace kuma suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibuna saboda ƙaryar da suke ma'ana kenan ƙaryar imani ba ta bada imani gaskiyar imani ita ce take bada imani bukhari da muslim sarwato wani hadisi ta hanyar mu'az ibn jabal Allah madaukakin sarki yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahu Allah ala an-nar ba wani mutum da zai yadda ya shaida ya tabbatar Allah kadai shine abin bauta annabi muhammad bawa ne kuma manzo ne sidqan min qalbihi da gaske har zuciyarsa face wannan mutumin Allah ya haramta wuta ta ci naman shi kenan la ilaha illallah tana amfani idan an faɗe ta har cikin zuci da gaske ibn al-qayyim yayi ta maganganu a ƙarin wannan magana din amma zan tsallake maganganun shi mu koma kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace shafa'ati liman yashhadu an la ilaha illallah mukhlisan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zan yi ceto ga waɗanda suke cewa la ilaha illallah amma ya zamanto zuciyarsu akwai ikhlas zuciyar tana gazgata harshensu kuma harshen yana gazgata zuciyarsu to wannan kaga har yanzu suna sake gaya maka lalle faɗin la ilaha illallah da gaske ita ce abin da yake wa mutum tasiri ya bashi dacewa da kuma amfanuwa da la ilaha illallah kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa wa man adallu ita magana ce ta ibn rajab ita ma na so na tsallake ta naga kamar na bangurtunta a baya ibn rajab yace amma man qala la ilaha illa allah bi lisani da za a samu wani mutum yace la ilaha illa allah da harshen sa thumma adaa shaytana bi hawahu sannan kuma sai yawa mutum yawa shaytani biyayya da son zuciyar shi kasa akwai mutane masu san rai suna la ilaha illa allah amma ta hana su san ransu musamman manya manya da ake da akwai a yanzu muna la ilaha illallah da su amma ba ta hana su sarrar su in an yi maganar wahalar kasa su ce muna nan mun san abin da ake ciki akwai kuma Allah ba sani ba wanda ya san wahalar da ake sha sai ya hata wallahi bai sai ga masa ba in ba haka ba dan Allah ya sako ya lebaranci na kwana uku ya rike gidan shi yayi sallama da Abuja ya dawo ya dauki bulo yayi aiki a bashi kudin sa akan kari ya rike gidansa na kwana uku shine zai baka labarin ya san halin da ake amma ba bai da duk kullun a baka miliyan goma ka ce wai ka san halin da ake ciki wala ba gaskiya ba gaskiya ba to duk wanda yace la la ilaha illallah sannan kuma za ga duk tabargaza da ake suna sani shi yasa duk inda ake insurgency duk inda ake da insecurity wallahi kusan waɗannan akwai wanda suke da san rai a cikin shi wani gurin a kama manya-manyan jami'an tsaro wani gurin manya-manyan jami'an gwamnati wani gurin manya-manyan 'yan siyasa wani gurin masu sarautun gargajiya wasu kuma 'yan garin ne ake haɗawa a cutar da mutanen gari san zai da san zuciya shigo ciki ya ce to duk mai cewa la ilaha illallah amma ya washe ɗani biyayya da san zuciya shi fi ma'asiyatin lahi a cikin abin da yake saban Allah ne wa mukhalafatihi da saba ma Allah din faqad kazzaba fi'luhu qawluhu ya ce wannan mutumin aikin shi yana karyata faɗinsa da bakin shi ko da ce maka la'ilaha illallah amma aikinsa yana karyatawa bai yadda da la'ilaha illallah wa na ƙasa min kamali tauhidihi bai ƙadari ma'asiyatin lahi fi ta'ati shekani wal hawa kuma ya rage darajar imanin shi ya rage darajar tauhidin shi gwargwadon saɓan Allah da son zuciyar da yake tare da shi sai kawo aya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu wanda ya bata fiye da wanda yake bin san zuciyar shi ba tare da wata doka ko wani abu daga Allah madaukakin sarki ba sannan Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin surat as-sad wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah lalle karka bi san zuciyarka bin abin da zukatanka suke tsara maka yana batar da mutum daga tafarkin Allah madaukakin sarki to wannan yana nuna cewa bayan ka ce la ilaha illallah to ya zama to ka faɗe ta da gaske kuma aikinka shine yake fassara cewa da gaske kake ka faɗi la ilaha illallah kada kana la ilaha illallah amma a ganka kwato kam a cikin sabo yau ma mun ƙara sharadi guda biyu idan Allah ya kai mu rana ta sai mu ga abubuwan da za su ƙaru cikin sharadin mu abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wanda ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa malam da alkhairi sai Allah ya wa Uzairu wannan maganar shin wahayi ya masa yi mana haka Allah ya gaya mana ai dan bai kafa a cikin aya fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labista Allah ya ce masa kwana nawa ka zauna ya gaya maka turo mala'ika yadda ka ji kalmar haka take eh assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya malam ina son a taimaka min da addu'a daga gare ka da sauran yan uwa an yi mini albishir na abin alkhairi Allah ya tabbatar min da abin Allah ya sa ya zama alkhairi a gare ni da addinin musulunci Allah mai da malam gida lafiya ya ba ga mu da baku eh ga dan wala akwai san akwai san jin labari ko da Allah madaukaki sarki ya tabbatar maka da alkhairin abin duniya da lahira Allah ya sa yadda kai addu'a al'ummar musulmi su amfana Allah ya sa kuma yadda kai sha'awar ta kaso ya karaso zuwa gare ka Allah ya karaso da shi cikin aminci da amincewa shi dukkanin masu bukata ta alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya musu iyayen mu da suka yi dawainiya da mu suke dawainiya da mu waɗanda suke raye ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka sakanta musu da gidan aljanna Allah da mu da su ka hada mu a cikin jannatul firdausi shugabanninmu masu kokarin fafuka tashi akan al'amuranmu da shugabanninmu na siyasa da shugabanninmu na gargajiya da shugabanninmu na addini ubangiji kai riko da hannayensu Allah ka dora su akan abin da yake daidai sarki kai musu jagora amin sarki ka sa su cikin adalai shugabannin da kake sa a inuwa ranar da ba inuwa sai inuwar al'arshin ka Allah madaukakin sarki ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa da muke ciki Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa da muke ciki ubangiji ka duba al'amarin mu ubangiji ka duba al'amarin mu Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana yan uwan musulmi da suke fama da bala'i cikin Palestine da sauran yankuna ubangiji Allah ka kai musu dauki Allah ka yaye musu Allah ka taimake su Allah ka agaza musu cikin kasar nan wanda suke fama da bala'in yan fashi da yan ta'adda da yan kidnapping ubangiji Allah madaukakin sarki ka ba su waraka Allah ka yaye musu Allah ka ba su zama lafiya da aminci alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين